بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan gaisuwa ta addinin Musulunci, muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau goma sha takwas ga watan Ramadan, lissafin hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam. daga Makka zuwa Madina shekara alif da ɗari fudu da arba'in da bakwai. kuma yau bakwai ne ga watan uku lissafin miladiya shekara da da shida. Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wani masallaci na Mus'ab bin Umair a unguwar kofar gabas cikin garin Azare domin ci gaba da sauraron ma'anonin Alkur'ani. Muna karatu cikin littafin Raddul Adhan ila ma'anil Qur'an na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama wanda Sheikh Abubakar Aliyu Albani ya ƙarin bayani ibahil ma'ani ala raddul adhan ila ma'anil Qur'an shi ma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya haskaka rayuwarsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abinda suka rubuta tare da aiki da shi muna karatu cikin suratul baqara je mun ajiye karatu aya ta 215 yau kuma za mu tashi aya ta 216 Allah madaukakin sarki ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون نعم الله مدعوكين سركي يتي كتب أي فرض عليكم القتال للكفار an wajabta muku yakin kafirai ay farda ainin in dakhalu biladikum farilla ne kai idan suka shigo muku garinku wa fardu kifayatin in kanu bi biladi farilla ce ta kifaya da wani yake ɗauke wani idan suna garinsu wato inda awa kuka je musu kenan shi yasa qala az-zuhri kama fi tafsir ibn kathir al-jihad wajibun ala kulli ahadin gaza au ƙa'ada falƙa'ido alaihi idasta'inu an ya'ina wa idasta gasa an yi gasa wa idastumfira an yumfira wa illam ya taju ilaihi ƙa'ada ibn kathir ya ce jihadi wajibi ne akan kowane mutum ɗaya yaƙi, auƙa'a da ko kuma ya zauna, falƙa'ido wanda yake zaune, in aka nemi ya taimaka to ya taimaka, in aka nemi ya agaza to ya agaza, in an nemi ya fito jihadi to ya fito, idan kuma ba a buƙate shi ba to sai ya zauna. Shi ya sa a kharaja Muslim fi sahihihi, Imam Muslim ya fitar da hadisi cikin ingantaccen littafinsa. lambar hadisi na 1910 an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man mata wa lam yaghzu duk wanda ya mutu bai yaki ba wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi kuma bai zantar da ransa da yaki ba bai yi burin yakin ba mata ala shu'batin shu'batin min nifaq ya mutu akan wani yanki na munafurci saboda haka Allah madaukakin sarki dangane da wannan hadisin hadis Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath yace ba babu hijira bayan an yi fatahun makka walakin jihadun wa niyyatun sai dai jihadi ne da kuma niyya wa idastum firtum famfiru in an nemi ku fito ku fito shi yasa Allah madaukin sarki yace ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital ya kai wannan annabi mai daraja ka kwadaitar da mu ne akan fita yaki suratul anfal wa yaqulu alladhina amanu laula nuzilat sura wadanda suke da imani sai me yasa ba a saukar da sura ba fa idza unzilat suratun muhkamatun in aka saukar da wata sura muhkama wanda hukunce-hukuncenta a fili suke wa zukira fi halqital aka ambaci yaki a ciki ra'aital ladina fi qulubihim maradun zaka ga waɗanda zukatansu akwai jinya ta munafurci da shakka yanzuruna ilayka suna kallon ka nazaral magashi alaihi min al irin kallon wanda wato mutuwa ta lullube shi saboda tsoro to Allah madaukin sarki a wani waje ce waqafallahu almu'minina alkitab Allah ya tare wa mummunai yakin wa kana Allahu qawiyan aziza lalle ubangiji ta'ala ya kasance mai karfi ne kuma mabuwaye babu wanda yake rinjayarsa saboda haka yaki in dai ya kama to lalle ana yin sa wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah kuma wani cin riba na daban wata nasarar shine akwai nasara daga Allah wa fathun qarib da kuma buɗe makusanci wa bashiril mu'mini ai bishara ga mu'mini can da Allah madaukakin sarki yayin maganar masu imani su fito wajen jihadi wa huwa qitalu wa huwa ai alqitalu kurhul lakum akruhun shi yakin ba kwasan sa kuna kinsa saboda mushakkar da ke ciki wahalar da ke ciki a yaƙi in ana yinsa akwai mushakka akwai wahala abubuwa za su tsaya kasuwanci zai tsaya komai ma zai dakata babu nutsuwar yin duk wasu abubuwa wa asa an takrahu shay'an asa min af'alil muqaraba kwa iya kin wani abu wa huwa khairul lakum alhali kuma alkhairi ne a gare ku wa asa an tuhibbu shay'an kwa iya san wani abu wa huwa sharrul lakum alhali sharri ne a gare ku saboda milimailin nafsi ila shahawati domin rai tana karkata zuwa ga sha'awoyi almujibatu lihilakiha wanda ke wajabtar da halakar da ita yake sa abubuwan da take so din su halaka wallahu ya alamu Allah maɗaukin sarki shine ya san ma khairul lakum abin da yake alkhairi a gare ku wa antum la ta'lamuna ko ba ku sani ba walamma kana alqitalu mamnu'an fi ashhuril hurum yayin da ya kasance wato yaki an hana yaki a watanni masu alfarma watanni masu alfarma an hana yaki a cikin su ala urful arab a tada a ɗabi'a ta larabawa bal fi millati ibrahim a'a addinin annabi ibrahim ma wa isma'il da annabi isma'il fala budda min as-su'ali fil islam ba makawa sai sun yi tambaya yayin da suka suke musulunci hal hiya mustamirratun an am tawqi am am tawaf tawaqqafat wato wannan hukuncin ya ci gaba ya doge ko ko ya dakata faƙala ta'ala sai Allah maɗaukin sarki ya ce,
Yas'alunaka ani shahari al-harami qitalin fi qul qitalun fihi khabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Yas'alunaka an shaharil haram, suna tambayanka dangane da watanni masu alfarma. Allah maɗaukakin sarki ya ce akwai wasu watanni masu alfarma, to suna tambayanka, italin fihi, shin ya halasta su yaƙi a ciki, hukumar itali fihi, hal huwa ja'izun? Hukuncin yaƙi dangane da waɗannan watanni masu alfarmar. shin ya halasta kullahum ubangiji ta'ala ce kace da italun fihi kabirun ai azimun wizran yaki a cikin watanni masu alfarma akwai babban zinubi babban zinubi wasaddun linnasi kuma da kange mutane an sabilillahi daga barin addinin Allah ai dinihi wa kufrun bihi billah ai kafirci ne kafircewa Allah to da ka ba a yaƙi a watanni masu alfarma har a musulunci an hana yaƙi a watanni masu alfarma wa huwa saddun anil masjidil haram kangewa ne daga zuwa masallaci mai alfarma shine makka wa ikhraju ahlihi minhu wa humun nabi wal mu'minuna shine da kuma fitar da mu'mine daga makka wato fitar da annabi da kuma mumune alladhina akhrajahum kuffaru makka minha bighairi haqqin wanda kafiran makka suka fitar da su daga garin ba tare da haƙƙi ba fa hajaru ila almadina suka yi hijira zuwa madina me laifin su wai sun ce a bautawa Allah shi kadai su kuma ba sa so sun ce a ballata da uzza da manata da hubal duk sun ce a basu a dawo a riƙe abin bauta shi kaɗai suka ce su ba sa san a tafau suka ce ba sa san mana akbaru a azamu wizran inda Allah yin hakan ya fi girman zunubi a wurin Allah fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam da mumune daga makka da fi girman zunubi min alkitali fi akan yaki a cikinsa wal fitnatu ay ashirku billah alfitina nan shine shirka tarayya da Allah minkum akbaru min alqati qatl to yafi girma zanibi akan kisa wala tataharraju ayyuhal muslimuna lil qitali fihi to da ko musulmai kar ku zabura dan yaki a cikin sa wala yazaluna ay al kuffaru yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinakum kafirai ba za su gushe ba suna yakan ku har sai sun dawo da ku daga addinin ku wato sai sun sa kun bar addinin ku kun dawo nasu ilal kufur kun dawo kun kafirce su wai so suke yi ku zama ɗaya da su yadda za su shiga wuta kuma ku shiga wuta inistafa'u in sun sami iko duk hanyar da suka samu dama sai sun cutar da ku ka kalli mana kafirai yadda suke ta shirye-shirye don su lalata mana tarbiyya duk tunaninsu ya za su yi su raba mu da addininmu shi ya sa an ce hausa kuke ji to bari su fassara muku fina-finansu hausa indiya da kuna jin walatu da ɗan waƙar kuke ji da ɗan rawar ba kwa fahimtar me suke faɗa to amma yanzu an shigo da ku tsilin an koya muku waɗansu kalmomi irin su shekewa irin su suburbuɗa an gwada muku yadda ake sata fasi-fasi ya hasun koya group team suke yi da an cire wayar sai a miƙa wannan kafin ka ce mai tabar wajen ko da an kama ɓarawan an kama banza duk yadda za ku yi ba za ku samu wayar a jikinsa ba ya koya a fina-finai ya ga yadda suke yi kashe-kashen nan duda a labari ake jiyowa kidnafin ɗin nan har mamaki muke a ce wai an sace mutum ba haka ba ne amma yanzu mutum a najeriya kamar akuya sai a yi ta ciniki da shi a kawo miliyan kaza miliyoyin ma kamar wasa a yi ta lissafi wani ma sai an kawo miliyoyin kuma a sake fitar da wata wani abin a ce a kawo wani ma an bayan an karba a kashe shi ran mumuni ɗaya kamar in ka kashe ran mumuni ɗaya kamar ka kashe duniya ne kamar yadda in ka raya mumuni ɗaya kamar ka raya duniya ne to amma ana wasa da rayuka kuma da a ce an rungumi addinin musulunci shari'ar musulunci da duk ba a sha wahala ba akwai daruratul khams wannan wajibi ne shugabanni su kare wa mutane addininsu kas su bari addininsu ya zama walagigi amma saboda so ake a gurbata mata ko'ina duk mai mummunar aƙida in ya fito sai ka samu wanda za su rungume shi su tallafa masa su sponsorin ɗin abin don a dai a wulaƙanta musulunci da musulmai lahali muna da tsari muna da shugabanni duk wanda ya fito a zo a zaunar da shi a kirawo malama menene kake da awa ne ina hujjojinka zube su a faifai yayi daidai da tsarin shari'ar musulunci bai yi ba ka daina ko kuma ka fuskanci fushin hukuma to haka ake addinin musulunci hukuma wajibi ne shugabanni su ta kare wa mutane addininsu su kare musu mutuncinsu su kare musu hankalinsu a daina bari ana shigowa da miyagun ƙwayoyi ta yadda yaransu za su sha su bugu su bige a kare musu dukiyarsu a kare musu lafiyarsu duka duk wannan shari'a tana shi ne take kula da shi duk yayin da aka ce uba ne inda kiyaye waɗansa waɗannan abubuwan ba to zai lalace so da haka a matsayinka na uba wajibi ne ka kula yaranka wani addini yake ne yaya mutuncinsa yaya hankalinsa yaya dukiyarsa yaya lafiyarsa duk sai ka kula yaro maza da mata to sai kaga yara sun kintsu sai ga al'umma ta yi kyau sai ga gari ya yi kyau sai ga ana zaman lafiya amma duk uban da ya ko oho ya la'ubali bai damu ba da cin ɗansa da shan ɗansa bai damu da suwaye abokanansa ba to zai yayi ko abin da ya fi ƙarfinka wai sai kuma yaro ya barna sai ga ubansa kuma ya je yana kuka yana bin kafa wai a taimaka masa to kai baka in aka far maka shi ai ka cutar da kanka ka cutar da al'umma ka cutar da addininka Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu. Saboda haka ba za su gushe ba suna yaƙar ku ta kowace wasila, an fito muku da Arewa 24 don a ɗauki hankalinku daga Ƙur'ani da yaranku. An fito muku da diramomi tun farko, waɗannan tatsuniyoyin da ake ta yi, a ƙirƙiro muku wasu labarai wai fiction ne, wai a ce wai tarbiyyantar da kwake, ta yaya ɗan iska zai tarbiyyantar da mutumin kirki ta yaya mawaƙi ne zai ba da tarbiyya ta yaya karuwa ce za ta ba da tarbiyya ta yaya ta wace hanya za ta koya miki zaman aure ke da kika haƙura kika ba Allah kika yi biyayya iyayenki wai wata ce za ta koya miki dabarun zaman aure wani lokacin ƙirƙirowa abubuwan ake yi ba real life ba ne amma ka kalli irin su drama ta su dan wanzan su kasim yero ko su ba hausa za ka ga waɗannan wani lokaci akwai burbushin nusar da mutane al'adarsu da sauransu da hannunka mai sanda amma wannan banda wake-wake da nuna soyayya da bin bokaye mai suke koya mutane da san duniya to dole sai mun yi taka tsantsan ka hana iyalanka kunna arewa tufo tauraruwa kwana casa'in garin kowa ne ko garin daɗi daɗin kowa da sauransu eh ai ta fitar maka da wasu tsirrai iri daban-daban yawa a tusa maka abubuwan da ba sa kan ƙa'ida ai ta ko yara su ta koyan irin waɗannan fitsarar idan su ya buɗe to ta koya sai sun halakar da ku an fito muku da wasanni iri-iri wasannin bal wasannin waye wasannin waye don a kawar da tunaninku daga kan addininku ku kasa tsayawa ku yi nutsuwa shugabanni sun kakaba muku talauci gashi da arziki a ƙasarku amma an kakaba talauci na dole kowa yana faman yaya zai sa a bakin salati an karya muku naku abinda kuke nomawa su kuma yadda za ku siyo a paket-paket an tsadanta shi nasu kuma an tsadanta shi da kuɗinku aka gina ƙasar amma an zo ana muku gori ana cewa ko ci ma zaune ne alhali ko ba ci ma zaune ba ne to duka wannan yana da alaƙa da rabuwa da addininmu manyanmu sarakuna iyayenmu da suka ajiye suka koma gefe suka fifita al'ada akan addini suka fifita rayuwar duniya akan ta lahira suka fifita bukatunsu akan bukatun al'ummarsu to duk yana cikin abubuwan da ya kawo mana ci baya ya kawo mana zubewar mutuncinmu da kwarjininmu in ka ce Allahu Akbar arnima ce Allahu Akbar da ya isa saboda mun bar addinin mun bar karantarwa addinin mu kanmu ba ma son mu dabbaka karantarwan addinin a jikinmu a gidajenmu a makarantunmu Allah ya shiryar da mu masu kuɗi ba ruwansu da fidda zakka yadda shari'a ta ce sai dai a yi taraban 20-20-100-200 to ina za a kai ina za a shiga me hikimar fidda zakka a eradicating na poverty a rage raɗaɗi a kora talauci malami an mai shi ba komai ba Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu duk al'ummar da ba ta kallon na gabanta ba ta sauraron masu iliminta ba ta biyayya a malamanta to za ta shiga cikin wani halin kaka na kayi ba za su gushe ba suna ta wato yaran kowace hanya a rarraba kanku akwai abin da ake cewa dubai and roll a sa muku rikici a rarraba kanku kar ku zama ku haɗe saboda ku amfani al'umma in kuka haɗe kuka yawa tunani yayi yawa za a samu wanda za su yi tunani akan seti kuma a ɗora ku akan daidai to bari a rarraba ku a kawo muku rigimar kuɗi a kawo muku rigimar shugabanci a kawo muku tarzoma iri-iri to su in sun samu dama za su mayar da kuɗin kafirci Ubangiji ta'ala ya ce wani yarta da minkum addini duk wanda ya addini a cikin mu fa ya mutu a haka wa huwa kafirun alhali shi kafiri ne wa ulaika habitat ay batalat a'maluhum aikin sa na kwarai du ya baci fi dunya wal akhirah a duniya da lahira ba shi da wani tanadi ba shi da wani lada an ta an yi taqayidi bil mauti alaihi ay al-kufr ya mutu akan kafirci yufidu yana fa'idantar law an law annahu law raja ila al-islam lam yubtil amalu da zai dawo musulunci ya dawo ya kalli karantarwar musulunci ya dawo ya ringon musulunci fa yusabu alaihi za a bashi lada za a bashi lada Allah ya ce ula'ika ashabun nar waɗancan wanda suka mutu da akabarci suka lalata ayyukansu ɗan mutane ya khalidu za su dawoma a cikinta kuma aqaba al-kalam alal jihadi sannan sai aka biyo baya a akan maganganun akan jihadi sai Allah ya ce innal ladina amanu lalle wanda suka yi imani bima jaa bihi muhammadin da abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo wallazina hajar waɗanda suka yi hijira faraqu awtanahum suka bar mazauninsu li talabi mardatillah dan neman yardar Allah wajahadu fi sabilillah suka yi jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah li ila'i dinihi dan ɗaukaka addininsa duk wanda ya yaƙi dan kalmar Allah ta ɗaukaka wa kuwa fi sabilillah shine yake fi sabilillahi saboda haka warattaba baina salasatil asnaf sai aka jera wannan tsaka abubuwa guda uku ala hasbil waqi id al imanu awwalan imani shine na farko thumma al hijra sanan hijra thumma al jihad sanan jihadi wa afrad al imanu bi musaddahu li'annahu sal al hijra mutum bai da imani ma ba zai samu damar yin hijirar ba yanzu wanda suka hijira daga Makka zuwa Madina sai da imani ya ratsa su aka takura musu suka yi hijira daga hijira kuma Allah madaukin sarki yace udhina lil ladina yuqatalu bi yuqataluna bi annahum zulim yanzu kan an yi izini wanda ake ake yakasu su ma su yaki saboda an zalunce su Allah madaukin sarki yace ulaika أولئك أصحاب الموصوف الثلاثة أي الإيمان والهجرة والجهاد يرجون رحمة الله أي ثوابه waɗannan wanda aka siffanta su da siffofi guda uku sun yi imani sun yi hijira sun yi jihadi to ana fatan Allah maɗaukakin sarki zai musu rahama za su samu lada wallahu gafurun lil mu'minin Allah mai gafara ne ga mu'minai na'am rahimun bihim mai jin kansu ne. Al'islamul haƙiƙi Musulunci na haƙiƙa na gaskiya, yugayiru adatil ƙabiha yana sanja munanan ɗabi'u, da sahabban nan suna bauta wa gumaka, da sahabban nan suna cin giya, suna laifuka iri daban-daban, da Musulunci ya zo ya gwada musu duka baki da musu ajiye suka tuba suka ƙona ƙorakon giya suka faffasa suka musanya suka dawo suka ɗinke suka yi ta ibada suka yi imani da Allah to musulunci sanje mummuna yake koma kyakkyawa da binne 'ya'yansu suke mata saboda sun ce liability ne suka gane 'ya mace tana da daraja an Allah ya darajanta ta musulunci ya girmama ta suka dawo suka daina wannan suka kausati musuluncinka ya dora ka a daidai kada musulunci ya baka kai kana musulmi kuma kana sata kana musulmi kana shaye-shaye kana musulmi kana zinace-zinace kana musulmi kana miyan ayyuka ba daidai ba ne musulunci bai amfani ba kana wannan ka tuba shedan ya alƙawari zai halakar da kai kar ka bashi kofa kar ka bashi dama ka dawo ka gyara suna caca duka musulunci ya zo ya hana su to kun ga musulunci yana sanja munanan ɗabi'u ne a hankali a hankali ya mayar da su kyawawa kun ga sha'anin giya da yake sun saba da giya kamar yadda muka saba da wayar hannu haka suka saba da giya mutum zai ci breakfast ya sha giya ya ci lunch ya sha giya ya ci dina ya sha giya da musulunci ya zo ya hana wannan musulunci ya zo ya hana wannan saboda haka eh, sai aka biyo sha'anin giya kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan in Allah ya kai mu gobe za mu ji yadda Allah maɗaukakin sarki ya bi matakai wajen hana shan giya abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukin sarki ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah maɗaukaki ya gafarta mana Allahumma hadina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadai innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayt wa la yazillu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت ونستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا Ubangiji muna roƙonka da sunayenka tsarkaka muna roƙonka da sunayenka waɗanda kai kake banta da su wannan annoba ko kuma gobara da ta faru cikin wato kasuwar azare Allah madaukin sarki ya mayar musu da abin da ya fi alkhairi Allah ba su haƙurin musiba da jarrabawa da suka shiga ciki Allah ka musu ɗauki Allah maɗaukakin sarki ya yaye ya ƙara karewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin